بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم مم.
باب- باب ما جاء في الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب malam ya ce babu ma ja a fil insati yawmal jumu'ati wal imamu ya wannan babi yana magana dangane da abin da ya zo shi daga wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na hadisai fil insati yawmal jumu'ati cikin yin shiru mutum ya yi tsit ya kame bakin shi daga surutai a ranar juma'a lokacin da limami yana huɗuba نعم wato mutum ya yi shiru ya kyale ya ɗinke bakinsa da zare ko ya ɗinke shi da allura نعم na'am قال عبيد الله Mm, حدثني يحيى بن يحيى الليثي mm, عن مالك بن أنس mm, عن عبد الله بن زكوان mm, عن عبد الله بن الحرمز mm.
أنا عبد الله بن حرمز Ah, ana abdurrahman نعم أنا عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة Mm, فقد لغوت mm. wato ubaidullahi ibn yahya ibn yahya al-laythi yace haddathani yahya wato mahaifinmu yahya ibn yahya al-laythi ya zantar da ni an malikin shi kuma ya jiyo daga malaminsa al-imamu malik imamu darul hijra abu abdullahi malik ibn anas Allah ta'ala ya ji kansa da rahama an abi zinad shi kuma al'imamu malik ya jiyo daga babban malaminsa abdullahi ibn zakwan wanda ya fi shahara da abu zinad an al'araj shi kuma wato abu zinad ya jiyo daga malaminsa abdurrahman ibn hurmus wanda shi kuma ya fi shahara da al'araj saboda yana ɗingishi ya jiyo daga abi huraira allah ta'ala ya ƙara yadda da shi Haƙiƙa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wa alihi wa sallama ya ce, Iza ƙulta li sahibika yawmal jumu'ati wal imamu ya an sit, wato kaga akwai taƙadimi da ta'khir. Iza ƙulta li sahibika yawmal jumu'ati, idan dai ka gaya wa abokin zamanka ranar juma'a, ka ce da shi an sit yi shuru, wal imamu ya alhali limami yana huɗuba. to faƙad lagauta haƙiƙa ka zo ka da abin da yake wargi ne ka zo da abin da yake wato yashashe ne a cikin zance an gane ku wato a nan ma'aiki alayhi salatu wassalamu ya ce da da damu idan ya zamanto kana zaune a masallaci na juma'a limami yana ba wani a damarka ko a hagun ɗinka tare kuka zo da shi juma'a ko kuma shi kaɗai ya zo a nan ka tardo shi ko a nan ya tardo ka sai kaga yana wasa yana wargi yana ɗaukan tsakoyi yana yana shagaltar da mutane to ka ce da shi kai daina da Allah ka tsawatar da shi irin na babba da yaro to kayi allahu wato ataita bi kalamin saqitin allazi la fa'idata fihi ka zo da zance wanda yake yasashe wanda babu fa'ida a cikin yinsa shine allahu wato allahu min alkalami shine alkalamu saqit allazi la fa'idata aw la ta'ila tahtahu wato zancen da baya da fa'ida zancen da baya da wato komai a cikin wato fadar shi da kai to a cikin wata ruwayar manzan Allah ya ce wa mallaka fala jumu'ata lahu dukkan wanda yi lagau to shi kuma ba zai samu ladan juma'a ba zai samu ladan sallah da amma fadala ta juma'a wanda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ya faɗa na duk wanda ya halarci juma'a yana da kwai lada kuma za a kankare mai zunubai na kwana goma to wannan ba zai same shi ba na'am وحدثني عن مالك عن ابن شهاب Mm, نعم عن ثعلبة بن أبي مالك القرزي mm, أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة mm, حتى يخرج عمر فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون mm, قال ثعلبة جلسنا نت... ن- نعم نتحدث نعم فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا mm, فلم يتكلم منا أحد قال ابن شهاب mm, نعم فخروج الإمام يقضأ الصلاة وكلامه يقضأ الكلام وحدثني عن مالك يحيى بن يحيى الليثي yace ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik shi kuma ya jiyo daga muhammadu bin muslim ibn ubaidillah ibn shahabin zuhri an sa'alaba ta bin abi malikin al-qurazi shi kuma ya jiyo daga sa'alaba ɗan abi malik al-qurazi annahu akhbarahu haƙiƙa sa'alaba tuna abi malikin al-qurazi ya baiwa ibn shahabin zuhri labari أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة أنهم حقيقة سو وتوثعلبة بن أبي مالك القرذي sun kasance a zamanin Umar ɗan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yadda da shi yusalluna yawmal jumu'ati suna ta yin sallah ta nafila a ranar juma'a idan suka zo masallaci wato idan mutum ya buga sammako ya zo masallaci kafin limamin ya huto babu wani adadi na nafiloli da aka iyakance mai yana da damar ya yi raka'a biyu yana da damar ya yi raka'a hudu yana da damar ya yi raka'a shida yana da damar ya yi raka'a takwas yana da damar ya kara a haka nan ma to suna ta sallah ta nafila a ranar juma'a hatta ya kharuja umaru har liman umar ya huto wato hal Umar dan Khattab Allah ta'ala ya ƙara yarda da shi ya fito daga cikin gidansa ya zo masallaci fa idza kharaja Umar Salaba ibn Abi Malik yace idan Umar dan Khattab radiyallahu anhu ya fito daga cikin gidansa ya shigo masallaci wa jalasa alal minbar ya zauna akan minbari wa azzana al mu'azzinuna ladannai suka kammala kiran sallah wato dukkan ladanin da zai yi kiran sallah ya kiran sallah qalat sa'alabatu sa'alabatu yace jalasna na tahaddath wato sai mu zauna mu dinga hira wanda ya zamanto akwai hili a tsakankanin shi da wani mu ce kai zo shiga nan kai zo shiga nan kai zo shiga can shine jalasna na tahaddath wato saboda gyara sahu sahun da aka ga ya karkace a ce a gyara shi daga wancan bangaren naku akwai wanda ya shigo ya yi baya akwai wanda ya fita ya shigo an gane ku fa idza sakata almu'adhdhinuna idan ladannai masu kiran sallah suka yi shiru suka gama kiran sallah wa qawma umar yakhudubu an satna kuma umar ya tashi ya fara huduba to mu kuma sai mu yi tsit mu dinke bakin mu mu yi shiru falam ya takallam minna ahadun ba wani ɗaya daga cikinmu wanda yake magana bayan umar ɗan khattab radiyallahu anhu ya tashi ya fara khutba ba wani wanda yake magana daga cikinmu kowa shiru yake saboda a wannan lokacin lokaci ne na daina magana qala ibn shahabin wato ibn shahabin zuhuri yace fa khurujul imami yaqda'u salata wa kalamuhu yaqda'u al-kalama wato fitowar limami daga cikin gidansa ya shigo masallaci ya ƙada'ul salata ya yanke dukkan wata sallah ta nafila idan limami ya shigo cikin masallaci kana cikin masallaci a zaune da ka ga shigowar shi to ba za ka tashi ba ka tsiri wata nafila ba wata nafila da za a yi in dai kana zaune limami ya zo shi to ba za ka tashi ka ce za ka yi nafila ba saboda shigowar limami shigowar shi ta yanke duk wata sallah ta nafila amma wanda yake cikin sallar nafila limami ya shigo zai karasa wannan sallar ta nafila shi ce wa kalamuhu yaqta'ul kalama kuma fara khutuba ta limami shine zancen limami na khutuba yana yankewa yana dakatar da kowane zance wato zancen limami yana dakatar da kowane zance na'am نعم. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله مم.
عن مالك بن أبي آمر مم.
أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدعو قل- قل ما يدعو ذلك مم.
إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الخط مثل ما
ها؟
فإن- من الحظ.
فإن لل- نعم فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع مم.
فإذا قامت الصلاة فعدلوا الصفوف وحاذوا بالمنكب مم. Bil manakib.
yin manaki ma sha Allah na akida na sukufi min tamami sala مم.
summa la yukabbiru hatta ya atiya huri jalum kadi wa kadi wa kalahum bi taswiyati sukufi fa yahu na'am fa yuhu na'am fa yuhjirunahu an na'am an na'am an qadis tawat مم.
na'am fa yukabbir وحدثني عن مالك يحيى بن يحيى يا زنتر دني يا جيو دغ الامام مالك عن ابي النضر مولى عمر بن عبيد الله na'am wato shi kuma ya jiyo daga abun nadar yantaccen umar dan ubaidillahi an malik ibn abi amirin mm, shi kuma ya jiyo daga malik dan abi amir na'am anna uthman ibn affan radiyallahu anhu kana yaqulu fi khutbatihi wato malik dan abi ah, dan dan- dan- dan abi amir na'am yace haƙiƙa uthman dan affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi na'am ya kasance yana faɗa a cikin huɗuba shi a kowane sati mm, ƙalla ma ya da'u zalika idza khataba kaɗan ne ma yake daina faɗar wannan jumla ɗin idan yana huɗuba kaɗan ne ma ba kowata kowata juma'a yana faɗar wannan yana faɗar wannan jumla ɗin idan yana huɗuba mm, wato huɗubobinsa 'yan kaɗan ne wanda za ka samu bai faɗi wannan jumla ɗin ba mm, to shi wannan malik ibn abi amir wato yana halartar huduba ce ta Usman dan Affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi a masallaci na ma'aiki alaihi salatu wassalamu na Madina na'am
ce idza qama al-imam yakhutubu yawm al-jumu'ati fastami'u wa ansitu mm, wato Usman dan Affan a kowace ranar juma'a yawanci yana faɗar wannan jumla din mm, yana cewa idan limami ya tashi ranar juma'a yana huɗuba, to fastami'u ku saurari abin da limami yake faɗa na wannan huɗuba ɗin mm, wa ansitu kuma ku yi shiru ku yi tsit ku kame bakinku daga surutai fa innal limunsiti alladhi la yasma'u min al-hazzi mithla ma limunsiti sami'i mm, Usman dan Affan ya ce, Haƙiƙa mutumin da ya yi shiru baya zance ya yi tsit ya ƙyale lokacin da limami yake huɗuba, allazi la ya wanda baya jin maganar limami, saboda inda yake da inda liman yake akwai tazara mai nisa kuma ba wuta ba da lasabika ba ce limami yake huɗuba, haka ne da baki ne yake yin ta ba lasabika a hannun shi. amma baya ji a dalilin haka kuma yin shiru mm.
to yana da kwai babban rabo mitsila malil musiti sami'i kwata mukacin yanda mutumin da ya yi shiru na cikin masallaci wanda yake zaune a kusan limami yana jin abin da limami yake faɗa na huduba na'am wato idan mutum yana zaune a can ƙarshe ya zamanto baya jin hudubar limami amma dai kam ya ji an ce ya imamu ja'a to ya yi shiru ya kame daga ba- ya kame bakinsa daga surutai ya kame bakinsa daga wargi sannan kuma ya kula da kunnensa ya bayar da hankalin shi guri ɗaya ba waɗansu shagulce-shagulce da yake yi to wannan zai samu lada mm, irin ladan wanda yake zaune a cikin masallaci a lokacin da yake sauraron huduban nan mm, an gane ko mm.
فإذا قامت الصلاة فعدل الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة sannan kuma Uthman dan Affan ya ci gaba da cewa idan aka gama iqam aka gama khutuba za a tayar da iqamar sallah to fa'adilus sufufa ku daidaita sahu sahunku ku gyara sahunku saboda Allah da manzanninsa, Allah da mala'ikansa suna yin salati ga waɗanda suke daidaita sahu-sahu. wato dukkan sahun da ya zamanto yana da kwai karkata to masu yin sallah a wannan sahu din Allah da mala'ikansa ba sa musu salati an gane ku wa hazu bil manakibi sannan kuma ku dabaranci junanku da kahudunku ya zamanto kahudarka setin kahudar dan uwanka take na dama da na hagu kowanne daga cikinku ya zamanto kahudar ce setin kahudar soban shi take na dama da na hagu an gane ko fa inna atidalas sufufi min tamamis salah Usman dan Affan ya ce haƙiƙa daidaita sahu sahu yana daga cikar sallah to kullum a kowace juma'a sai ya faɗa haka saboda zai iya yiwa a wannan juma'ar an samu ƙarin mutum ɗaya wanda babu shi a waccar juma'ar babu shi a waccar babu shi a waccar waccar dalilin zawar shi wannan juma'ar da ya ji haka zai iya yiwa ya ɗauki wannan saƙo ya kai isarwa waɗansu shi yasa dukkan kalma wanda take mai tsada kalma mai mahimmanci lokaci zuwa lokaci mu ya dinga maimaita faɗarta saboda zai iya yiwa a lokaci na baya wanda ya faɗa ko wanda yake tare da shi ɗin bai ma karkato da hankalin shi ya ji ta ba wannan kalmar ko kuma a'a akwai ƙari na mutane wanda aka samu wanda bisa halarci waccan magana ta faru ba amma tunda suna na aka yi wannan za su iya ɗaukanta su kai ta wani guri abin ya yada gari to thumma la yukabbiru hatta ya'tiyahu rijalun qad wakkalahum bi tasbiyati sufuf wato malik ibn abi amir yace bayan usman dan affan Allah ta'ala ya kare yadda da shi bayan ya gama khutba baya shiga cikin gidansa na gaba yayi kabbara a shiga sallah kai tsaye hatta ya'tiyahu rijalun har sai waɗansu mazaje sun zo mushi wanda ƙadu wakkalahun bi tasbiyati sufuf wanda haƙiƙa ya wakilta su da daidaita sahu-sahu ‘yan agaji ho ba yanzu bane ho suka fara aiki ho a addini na musulunci a zamanin usman dan affan ba akwai ‘yan agaji wanda suke kulawa da abin da ya shafi gyara sahu-sahu abin da yake da matsala a waje wanda limami ba zai gani ba saboda ya yi nesa da liman su za su tsaya su gyara su yi magana akan wannan abu to usman dan afan baya shiga a fara sallah har sai sun zo sun ce komai ya daidaita saboda a yanzu zai iya yiwa a masallaci ko a cikin masallacin ma ba kowane sahu bane liman zai iya gani saboda girman masallacin da kuma tsawon shi kenan dan haka zai zama to akwai waɗanda suke kulawa da bangaren abin da ya shafi gyara sahu na cikin masallaci eh wannan gurin akwai kafa kuɗan wara wani ya shigo wannan gurin akwai cunkoso wani ya yi gaba wani ya yi baya a ce ku daidaita wannan duka sai an samu wanda za su tsaya su kula da irin gyara wannan al'amarin in aka ce a bar abin kara zube kowa zai yi ne kawai sha da kanka eh ba ruwana ni tunda dai na gyara sahu ba ruwana da wancan tunda bai gyara ba shi kaɗai ta shawa a ku duka ta shawa eh na'am fa yukhbirunahu an qad istawat fa yukabbir sai su bai wa Usman dan Affan labarin cewa hakika sahu ya daidaita wato kowane sahu an gyara shi daidai gwargwado matsalar da za a samu yar kaɗan ci to shi kenan sai ya yi kabbara a shiga sallah kuma na'am an maliki na an nafi'i anna abdullahi bana umara ar'a rajulaini yatahaddathani wal imamu yakhutubu yawm al jumu'a na'am fa hasabahuma an na'am an nismu muta wa haddathani an malikin ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik an nafi'in shi kuma ya jiyo daga nafi'i maula abdullahi bin umar anna abdullahi bana umara ra'a rajulaini ya tahaddatha ni haƙiƙa abdullahi ɗan umar ya ga waɗansu mutane guda biyu suna hira a masallaci wal imamu ya alhali limami yana khuɗuba. yawmul ce ranar juma'a wato liman yana khutba ranar juma'a ya ga waɗansu mutane guda biyu suna hira a tsakankaninsu suna ta surutai fa hasabahuma anismuta wato sai ya ɗauki tsakuwa ya jefa musu kuma ya nuna ɓacin ran shi wato kun shiru kenan ku kyale shine fa hasabahuma farmahuma bi hasan ya amurhuma an yasmuta wato sai ya jefe su da tsakuwa yana yi musu umarni da su yi shiru su kyale
وحدثني عن مالك أنه بلغه أن مم.
رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب مم.
نعم فشمته إنسان فشمته نعم فشمته إنسان إلى جا- جنبه مم.
فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب مم.
فنهاه عن ذلك وقال لا تعد to shikenan ya zantar da ni ya jiyo daga al'imamu malik annahu balagahu haƙiƙa labari ya iso gare shi anna rajulan aqasa yawmal jumu'ati haƙiƙa wani mutum yayi atishawa a ranar juma'a wal imamu ya khutubu alhali limami yana khutuba wannan mutumin yana zaune yayi atishawa da yace da ya gama atishawa yace alhamdulillah fashammatahu insanun ila janbihi sai wani mutum wanda yake ɓangaren shi na dama ko ɓangaren shi na hagun sai mai addu'a ta alkhairi ya ce da shi yarhamukallah wasa'ala an zalika sa'id ibn al-musayyab wato sai ya tambayi sa'id ibn al-musayyab dangane da hakan din shin ya halitta idan mutum limami yana khutba ya atishawa ya ce alhamdulillah kuma wanda ya je ya ce alhamdulillah din nan ya ce mai yarhamukallah ko ku a'a hakan din bai dace ba fanahahu an zalika sa'id ibn al-musayyib yace kai kai shiru kai tsit abinda aka ce shine ku yi shiru idan limami yana khutba wa qala la ta'ud sa'id ibn al-musayyib yace da shi kada ka sake yin haka wato ka daina yi in kai ne kai atishawar kalka ce alhamdulillah da karhi yanda wani ma zai ji tunda idan fa idza fa sami'ahu fa haqqun ala kulli man sami'ahu an yushammitahu haka manzo Allah ya ce ya zama dole akan dukkan wanda ya ji mutumin da ya atishawa ya ce alhamdulillahi ya zama dole akan shi ya ce mishi kalla to da haka kai da kai atishawa da kalka ce alhamdulillahi da ƙarfi in a cikin zuciyarka za ka faɗa ka faɗa saboda idan ka faɗa da ƙarfi to kuma in aka ce maka ya kalla abin ya komo kanka za ka ce kai kuma ya hadikum Allah wa yusulu balakum aw yaghfiru Allah lana wa lakum na'am وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب Mm, نعم عن الكلام يوم الجمعة mm, إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك na'am to shikenan ya zantar da ni ya jiyo daga al-Imam Malik annahu sa'ala ibn shahabin anil kalam yawm al-jum'ati haqiqa al-Imam Malik ya tambayi malamin sa Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shahabin az-Zuhri ya tambaye shi dangane da yin zance ranar Juma'a idan limami ya sauko daga kan mimbari kafin a tada kabbar sallah bayan limami ya gama khutuba da ya sauko kafin a tada ikama to shin ya halitta a wannan lokacin ka yi wa wani zance ka ce ka cika mu da surutai tun ɗazu ka yi surutai ka yi kaza ka yi kaza ko kuma a'a za ka yi shiru ne ka kyale har sai an gama sallah muhammadu ibn muslim ibn ubaidillah ya ce la ba'asa bi zalika babu laifi dan mutum yayi haka eh babu laifi bayan an gama khutuba kafin a shiga sallah dan kai zance ba laifi alhamdulillah wallahu ta'ala a'lam na'am